لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يو كانوا متى شا شا بينه شا بيو غوة جماد الأولى shekara ta 1444 hijira ta manzon kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da biyar ga watan sha biyu shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan واللفر الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى idan ba manta ba 'yan uwa wancan sati da ya gabata muna nan dai a cikin a madakhilu shaitan hanyoyin da shaitan yakan shiga wa dan adam domin ya halaka shi malam yana jeriyo mana su ɗaya bayan ɗaya yana kawo mana su domin mu lura da su mu kuma yi ƙoƙarin guje musu don mu tsira a gaban Allah subhanahu wata'ala ran tashin alkiyama yanzu muna kan gaba ta bakwai shine a bayani akan girman kai malam yana koro mana bayanai akan hadarin girman kai da yadda yake kai mutum wuta da yadda yake raba mutum da Allah madaukakin sarki da yadda yake raba mutum da rahamar Allah subhanahu wataala yama yake ma raba mutum hatta da ƴan uwansa mutane to yanzu malam zai fara mana bayani ne game da anwa'ul mutakabbirina nau'o'i na masu girman kai malici na farko minan nasi daga cikin mutane mai ya takabbaru bi mulki akwai wanda yana yin girman kai ne saboda mulkinsa au makanatihi al-ijtima'iyya ko kuma wani matsayi da yake da shi a cikin mutane wani matsayi da mutane suke bashi wani girma na musamman da mutane suke bashi to wannan shine abin da ya kai shi yake gani kowa bai isa ba ya kuma fa karfin kowa zai iya raina duk wanda ya ga dama مالتي ويقوي هذا الكبر ويعظمه كثرة مديه المتقربين سيدي كما irin wannan girman kan yana ƙara girma ya ƙarfafa ya kambama a zuciyar mai shi wa yu'azzimuhu ya girma kaffaratu madihil mutaqarribina shine yawan yaban makusanta ma'ana ɗaya daga cikin sinadaran da suke ƙara haɓaka girman kai a zuciyar mai mulki ko mai sarauta ko wanda yake da alaƙa da su shine yawan yabo da makusanta suke musu yabo akan abin da suka yi da abin da ba su ba yabo akan abin da suka cancanta da abin da ba su cancanta ba komai za a ɗauka a basu don su ji daɗi shi kuma wancan ɗin yayi ne don ya samu shiga a wajensu to galibi lokacin da ake yaban mutum da wani abu abin da ba ka da shi a rinƙa yaban ka da shi tun ba ka yarda wata rana sai ka rinƙa yarda ba kana da shi eh sai zuciyarka ta rinka yaudararka ta rinka raya maka lallai fa wannan abin da ake faɗa fa kamar haka ne fa kai a zuciyarka ka tabbatar da cewa abin ƙarya ne amma kuma wani bangare na zuciyarka sai ta rinka raya maka cewa fa wannan abin da muke mutane suke faɗa ba ko da ba haka bane to duk sauran mutane ma sun yadda to wannan sai mutum ya rinka ji shi na daban ne a cikin mutane wanda jinsa na daban a cikin mutane kuma shi zai jawo masa raina kowa ya kowa ba kowa bane Allah madaukakin sarki kare mu amin malai to itra'il mutamalliqina da kuma al'itara shi ne wuce gona da iyaka a cikin yaban mutum a tamalluk kuma shi ne yaban mutum akan abin da ya cancanta da abin da bai cancanta ba ka ɗauko maganganu shi ne mai kaza shi ne mai kaza ya yi kaza ya yi kaza da sauransu duk abin da zai ji daɗi kawai za a gaya masa wannan abin ya yi shi ko bai yi shi ba sai a rinka fara shi ne a tamalluk balici haka nan wa isra'il mutamalliki da wuce gona da iyakan masu yaban mutum akan abin da yake na ƙarya allazi na ja'alun nifaqa 'adatan wa maksaban irin waɗannan mutane su ne wanda suka mai da manafinci al'adarsu wa maksaban kuma abin da suke yi don su samu abinci e irin wannan yaban da suke zuwa su yi masu mulki ko 'yan siyasa to sai su yi wannan yaban sannan ya samu wani abin da za su ci abinci sau da haka za ka ga wasu ma kawai sun mai da irin waɗannan abubuwan kamar sana'a a je a yabi mai mulki a gaya masa ƙarya da gaskiya ɗauki wani abin ya basu a yabi mai sarauta a faɗa masa ƙarya da gaskiya ɗauki wani abu ya basu shi kenan kawai abin da suka mayar a matsayin sana'arsu wattamalluqa khadi'atan wa mal'aban kuma suka maida at-tamalluq irin waɗannan yabo da suke na ƙarya wa masu sarauta da masu mulki khadi'atan abin yaudara da suke yaudara masu mulki da shi wa mal'aban da kuma suke wasa da hankalinsu da shi fayamdakunahu sai kaga suna yaban su suna yaban masu mulki da masu mukami bima laysa fihi da abinda mutum ba shi da shi eh abinda baka da shi kwata-kwata sai zo su rinka ga ya maka shi kuma sai ka rinka jin daɗi wa yarfa'unahu fawqa sha'ani suna daga mutun sama da matsayinsa eh kana kai ka san matsayinka kowa al-insanu ala nafsihi basira kowanne dan adam ya fi sanin kansa da kansa shi yasa wani malami yake cewa koda zaka yaudar kowa a duniya kai ba zaka yaudar kanka da kanka ba haka ne dan kai ka san kanka yace yanzu misali yanzu misali a ce cikin ka babu komai kana jin yunwa zaka iya tazahu zaka iya tazahuri cewa da mutane kai baka jin yunwa ka gaya mutane cewa ai a ƙoshe kake a kawo abinci ka ce a ƙoshe kake amma a kan kanka ka isa ka gaya kanka cewa a ƙoshe kake ba ka isa ba su waɗancan mutane da suka kawo maka abinci za ka iya dora suka ce alhamdulillah yanzu daga gida ma abinci na gamaci na fito ta gaya musu kuma sun gida dan ba su sani ba ba a gaban su ka ci abincin ba amma kai kanka ba da cikin ka da yake kugi yake kiran ciro maka kaga ai ba ka dora kanka da kanka ba to koda kowa zai dora zai dora wani ba ka dora kanka da kanka ba to shi sa abin mamaki ne a zo ana yaban mutum akan abin da shi ya san bai yi ba bai aikata ba kuma bashi da wannan abin kuma mutum ya rika jin daɗi yana yadda ya wannan abin mamaki ne kwarai da gaske mala yace wa martabatahu suna daga shi kuma fiye da martabarsa fa yadhunnu zalika haqqan fa yazada kibran sai ran dauka wannan abin da suke faɗa fa gaskiya ne fa eh kamar haka ne fa fa yazada kibran sai hakan ya ƙara masa girman kai da ji da isa da takama wa ƙarƙila malaita shi sa ma ake cewa ajabun liman ƙila fihil khairu wa laysa fihi yace akwai abin mamaki kwarai da gaske ga wanda za a faɗa masa wani abu alkhairin da yake tattare da shi wanda shi ya san babu eh a gaya masa wasu abubuwa na alkhairi a ce kai ne mai kaza kai ne mai kaza kafi kowa mutunci kafi kowa kima kafi kowa daraja kuma shi ya san ba shi da mutunci kafi kowa ya kana kuma ya san ba shi da ya kana kafi kowa hakuri kuma ya san ƙarya ne ya fi kowa faɗa da mutane ina fata an fahimta kuma diye da yace abin mamaki ne wannan yace kaifa ya farahu irin wannan taya za a yi dadi akan abin da ya san ba shi da shi sai wannan abin mamaki ne an gaya maka abin da kai ka san ba haka bane amma kuma kana munna kana fasa kai akan abin da kai ka san ba haka bane waliman qila fihi ash-sharr yace kuma abin mamaki ne ga wanda za a zo ana gaya masa sharri abinda walaysa fihi sharrin da ya san ba shi da shi bai cancance shi ba ya ce kai fa ya zuban ta yaja kuma je yana fushi a zo ana kushe ka ana cewa kai ne mai kaza kai ne mara mutunci kai ne mara haƙuri kuma kaga san ba haka kake ba to me yasa mutum zai je yana fushi akwai abin mamaki duk guda biyun kowanne ɗaya daga cikin su abin da ya kamata shine ya duba ya gani wannan abin da aka faɗa da gaske ne ba da gaske bane to ni irin wannan ma ai gwandan ɗauka zamba ake mu ya zo a rika gaya maka abin da baka da shi sai ɗauka zamba ake mu don na gyara ba haka bane ya fi sauki sai ka je ka gyara ya ce maka mai haƙuri kai kasan baka da haƙuri a ce maka mai mutunci kasan baka da shi to ya kamata sai ka duba ka ga ai kana da nau'o'i na rashin haƙuri da rashin mutunci iri kaza da kaza sai ka je ka gyara amma ba ka yadda ba haka nan mutum da ake gaya masa abin da ba shi da shi don me za ka damu a kansa bai kamata ka damu ba tare da cewa da ɗan adam kowanne iri ne baya so a ci masa mutunci baya so a taɓa kimarsa da martabarsa musamman abin da baka yi ba a ɗauko a faɗa mutum yana jin haushi babu daɗi babu daɗi musamman abu ne da zai jawo masa zubewar mutuncinsa a wajen mutane da sauransu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi sa Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani sota ali imran yake gama da cewa la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu sai Allah ce fala tahsabannahum bimafazatin min al'azabi Allah subhanahu wata'ala ya ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw kada wanda suke ba da kada wanda suke ba da abin da aka ba su su yi farin ciki su taba tsammani cewa suna farin ciki da abin da suka bayar Allah maɗauki sarki cewa yuhibbuna kuma irin waɗannan su ne za ka ga suna so ayyuhmadu a yabe su bi malam ya falu da abin da ba su aikata ba e suna so su a rinka yabansu ana kan ba masu da abin da ba su ba da abin da ba su ba kamar yadda da yawa daga cikin wanda suke gabatar da siyasa a yanzu suke so suna so ka su yi abu ana yabansu abin da ma ba su ba a faɗa a ce nasu shi sa yanzu har rantan aiki ake sai wani ya aiki sai wani ya ɗauko ya ce nasu me yasa ya wannan saboda yana so a yabe shi da shi ne a ce yayi shi yayi kaza shi yayi kaza to kaga irin su Allah madaukakin sarki yake bayani wayu hibbuna suna so ayyuhmadu ayabe su a gode musu bi malam yafalu da abinda basu ba sai Allah ya ce fala tahsabannahum kada ka taba tsammani irin waɗannan bi mafazatin min al'azab za su tsira za su kubuta za su kubuta daga azabar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake yayi wa qala ash-sha'ir wani mawaki yake cewa ya jahilan gharrahu ifraqu madihihi لا يغلبن جهل من أطراك علمك بك أفنى وقال بلا علم أحاط به وأنت أعلم بالمحصول من ريبك يتي يا جاهلا يا كي جاهلي غراه إفراط مادحه وندا يبان وندا سكوتي gona da iyaka akan sai rude shi ya kai wanda yaban wanda suke yabanka suka wuce gona da iyaka akan yabanka ya rude ka la yaghlibna jahlu man atraka ilmuka bika kada wancan yaban da suke maka da ya wuce gona da iyaka a kanka ya rinjayi sanin da kaiwa kanka da kanka ina ba ta fahimta kai ka fi kowa sanin kanka da kanka to kada wannan sanin da kaiwa kanka kuma wancan yaban da suke maka ka dauka kamar da gaske ne kamar da sanin da kaiwa kanka ka rinka yadda ba ka da abu a ce kana da shi kuma ka yadda ba kai abu ba a ce kayi kuma ka yadda yace to kada kai wannan yace asna wa qala bila ilmi mai ban ya yabe ka ya kuma faɗi duk abin da ya faɗa akan ka bila ilmin a hatsa bihi ba tare da yana da ilimin da ya kewaye saninka da shi ba bai ma gama saninka ba bai ma gama sanin waye kai ba amma yanzu ya faɗi duk abin da zai faɗa akan ka kai ne mai kaza yanzu zaka ga akwai irin waɗanda kawai za su zo gidan mutane sai su tambaya su da Allah ya sunan mai gidan nan ba haka bane Allah ya sunan mai zai fa san tambaya ba san sunansa ba fa da Allah ya sunansa aka faɗa ko ya suna mata gidan da sai a faɗa sai a faɗa kamar yara guda uku a gaya musu sai su koma gefe in suka fara yabo kai ka ce wallahi sai shekara ta dubu tare shi ne mai kaza shi ne mai kaza shi ne mai kaza sai ta jerowa kaga irin wannan ayyaba daidai ba eh ba daidai bane irin wannan abubuwan da suke haramun ne Allah madaukakin sarki baya san irin wannan to kaga suna yi ba tare da ilimi ba yace wa anta alamu bil mahsul min raibi kai ce kai kai ne kai ne ka fi sanin duk abin da yake faruwa a kanka min raibi ka sama da wanda yake faɗar abin da yake faɗa akan ka da shakka shi ba shi da tabbas ba shi da yaƙini akan abin da yake faɗa shakka yake kawai abin da yake bukata idan ya faɗa abin da ya faɗa a ɗauki kuɗi a bashi a ɗauki wani abu a bashi a ɗauki riga a bashi a ɗauki kyauta a bashi shi ne abin da yake bukata amma abin da yake faɗa akan ka kai ka san ba haka bane wa hadha an-naw'u min al-kibar mala yace irin wannan nau'i na girman kai irin waɗanda manyan mutane suke masu mulki muntashirin fil muluki war ru'asa ya fi yaduwa a tsakankanin masu mulki da shugabanni aka ce masu mulki da shugabanni ya hada da waɗanda suke da mulkin sarauta da wanda suke da mulki na siyasa duk ya shiga ciki dukkanin su shugabanni ne walidhalika mala yace shi sa saboda haka yajibu alaihim irin waɗannan manyan mutane ya wajaba a gare shi a gare su ayyubidu anhum bitanatas su'i da su yi ƙoƙari iyakacin iyawarsu su nesanta kansu daga mashawarta munanan mashawarta da suke ɗora su a su kauce su kuma haƙa musu rami su kauce su faɗa malaici lalle ne su lura da irin waɗannan su kuma kautar da su daga kusa da su duk mutumin da kuke tare da shi a matsayinsa na mai baka shawara ko a matsayinsa na PA ɗinka ko SA ɗinka ko kaza ɗinka ba zai iya gaya maka gaskiya ba sai abin da kake so wallahi wannan ba masoyinka ba ne uwa wannan ita ce gaskiya da babu wata wallahi ba masoyinka ba don shi yana yawo a cikin mutane yanzu masu mulki galibi za ka ga tun daga kan gwamna kai hatta ciya mana local government za ka ga ba kowane irin taro ke zuwa shiga ba amma zai shiga taro za ga tare da mutane ne a sun kewaye shi saboda haka duk abin da ba a so ya ji ana kokari a kautar da shi ba a faɗa a gabansa hatta ciya mana local gama a Najeriya ci za ku ana irin wannan mulkin bare gwamna bare gwamna yanzu gwamna ya san abin da mutane suke faɗa a gari bai sani ba ya san wasu bai san wasu ba amma su waɗanda suke ba shi shawara suna shiga cikin mutane ana hira da su me amfanin ba su fiye din me amfanin ba su fiye din me amfanin ba su kaza dan su ba shi shawara akan abubuwan da ake tattaunawa a gari ko kuma abin da ya kamata a al'umma amma suna zuwa su ga waɗanda suka ba su wannan mukamin abin da ya kamata shine matsala shi ne matsalar wannan cin amana ce in ka san ba za ka iya gawa shugaba wannan ba wallahi kada ka karba kada ka karba idan an ba ka ce mai girma gwamna ko mai girma kaza ba zan iya ba a yi haƙuri mai girma shugaban ƙasa a yi haƙuri da Allah abatta shi ne tsira da addininka amma idan ka karba ka ci amanar wannan mulkin yadda ka ji ana cewa za a azabtar da shugaba za a yi wa shugaba kaza kai ma kana cikin wanda ka ci amanar mulki wallahi kai ma sai an maka ba kawai shugaban kasa kadai ko gwamna ne kadai ko chairman ne kadai su shiga cikin bala'i ba duk wanda shugaban kasa ya wakilta shi ma yana acting ne a matsayin wa a matsayin shugaban kasa wanda gwamna ya wakilta yana yi ne a matsayin gwamna wanda chairman ya wakilta yana ne a matsayin chairman to shi sa duk abin da ka gaba daidai baka je ka bada shawara ka faɗa in ya ɗauka alhamdulillah idan bai ɗauka ba kai kai ne ka sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora maka albashin da ake ɗauka a baka a wata a wata alhamdulillah ka ci halal amma abinda shugaba yake so kawai shi ake gaya masa abinda ma wai abin haushin shi ne wai abinda ma ba a so idan sai gani ba za a bari ba za a bari ya kai gargare shi ba sai a ji aka kautar da shi yanzu ka kaddara a ce gwamna zai zo na unguwar da sauransu to sai fa an aiko yan protocol da suwaye sun zo sun dudduba unguwar da sauransu an ga akwai abinda bai kamata gwamna ya gani ba akwai abinda bai kamata sai fa an kakkautar da komai sannan gwamna ya zo to ballantana shugaban kasa wani irin mulki ne wannan to shi sa da wahala a samu abin da ake bukata ba sa samu masu gaya masu gaskiya shine matsalar bitanatu su'i kenan wanda annabi yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yake neman tsari da su duk mai mulki ya rinka neman tsari da bitanatu su'i masu bada shawara munanan masu bada shawara duk mai mulkin da kaga mulkin sa ya samu kankama ya ci gaba mutanen sana jin daɗi uwa wallahi mashawarta na gari ya samu masu kai masa labari na gari ya samu amma duk shugaban da kaga mulkin sa ya lalace ka duk wanda suke kewaye da shi eh waɗannan allazina yu'minu bihi din kaga suwaye da suwaye to anan ake samun matsala Allah madaukakin sarki yake yi mala yace allati tuzayyinu lahum su'a af'alihim irin waɗannan masu ba shawara zaga su ne suke kawata musu munanan ayyukansu wala tubayyinu lahum qabiha a'malihim ba sa bayyana musu munanan ayyukansu da abinda mutane suke faɗa a kansu a gari fatardihim wa tuhlikahum irin waɗannan sai ka sai ka samu su suke kai su inda ba shikenan ba kuma su halakar da su wa haula'il muluk malice kaga irin waɗannan masu mulkin law aqalu da za su hankalta su duba su tsayi siwa duniyar da wanda suke mulka kallon tsanaki la'alimu da sun san cewa annal mulka ayyamun shi mulki dukkaninsa kwanaki ne la tadumu baya dawama walau dama li ghairihim da a ce mulkin nan da suke kai ya dawama da wanda akan wanda yazo kafin su ma wasala ilaihim da su ai basu zo inda yake ba inda a ce gwamnan da ya gabata shine akan mulkin har yanzu ne zai samu ba zai samu ba shi sa daga cikin daga cikin shugabanni halifofi na ɗaya daga cikin dololin addinin musulunci kujerar da aka sawa halifa inda yake zama wajen mulki a samansa abinda aka rubuta shi ne lauda maligairi kama wasala ilaika idan ya zo kama ya zo na sai ya ɗaga kai ya kalli wannan ma'ana lauda maligairi ka da a ce wannan kujerar mulkin ta dawo maga waninka ma wasala ilaika da ba ta ƙaraso inda kake ba kai da ba ka zo ka zauna akan ta ba haka ba ne to abinda ake nunawa shine kujera ce da take shudewa shi sai kuwa kallo wani abu da Allah madaukakin sarki a yayin jama'a rahama yayin masu mulki rahama a kansa sannan kuma ya nuna izzarsa da buwayarsa a kansa shine duk wani karfi da ka sani Allah madaukakin sarki kan iya arawa mai mulki shi e karfin zartarwa quwwatul infaq da fada aji da sauransu da kudi in ya ga dama in ya baka kudi in sai kai arziki in ya ga haka duk Allah ya bashi wannan amma sai Allah madaukakin sarki kwace masa abade shine dawama dawama ta Allah ce madaukakin sarki shi shi kadai kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah kadai shi kadai ne mulkin sa yake dawama amma daga lokacin da Allah ya duniya zuwa yanzu ka yarga masu sarauta nawa aka masu mulkin siyasa nawa aka yanzu duk wanda duk wanda ma yake yayi shekara 20 a nan a nan jihar Kano ya taso ya ga ya ga shugabanni guda nawa ya ga alal kalla zai ga guda biyu da wani ne ya shekara takwas ya sauke ya gama yanzu shi da mulkin Kano har abada yayi ya gama Allah madaukakin sarki ya ara masa abin da ya ara masa yanzu kuma wani ne shi ma wannan din sauka zai wani ya sauka ya wani ya hau idan ya hau din shi ma wannan ya shekaran da zai hudu ne ko takwas sauka zai wani ya hau yan uwa ba haka bane sai kaga duk wannan jiniyar da ake masa idan ya taho a titi kaga kowa kautar da shi ake kowa kaucewa yake ba a so kowa ya matsa kusa inda inda yake wata rana sai ya zo ya wuce shi kadai a cikin motar sababu wanda ya san ya wuce haka al'amarin yake shi kadai zai wuce kuma ba ruwan kowa da shi ba ruwan kowa da shi to inda a ce kadai masu mulki suna duba irin wannan to da sun wa kansu karatun tana sun yi abin da ya kamata ko ba mutuwa akwai irin waɗannan abubuwa ko ba mutuwa yanzu ranar da aka yi ranar da aka yi rantsuwa aka karɓi mulki a wannan ranar da safa kama a rantsuwar shine gwamnan jiha shine shugaban ƙasa amma da an yi rantsuwa da yamma wanda ya kama ya zamto foma ya zamto tsohon shugaban ƙasa tsohon gwamna tsohon ciyama ba haka ba ne? sai gana ƙwarin tattara kayansa gaba ɗaya koma garinsu ya zai samu gida sai a bashi 'yan sanda guda biyu ko 'yan sanda guda uku shi kenan fa amma da saboda Allah yanzu za ka shiga gidan shugaban ƙasa 'yan sanda na za ka tara sojoji ne za ka tara gidan gwamnati kaɗai yanzu kalli gidan gwamnatin jihar Kano yanzu da duk muna iya zuwa mu wuce akan baburan mu akan motoci da sauransu mu wuce ta gidan gwamnatin Kano mu tsiga gidan gwamnatin Kano yanzu amma yanzu ka isa ka wuce ta nan ba ka wuce ta nan ba saboda mulki saboda mulki amma ana nan ana nan shi wanda yake cikin gidan wata rana sai ya fito sai ya koma gidansa inda kowa zai iya zuwa ya wuce kowa wani ma zai je ya shiga sai kuma wani ya shiga to haka mulki yake dawwamamman mulki na Allah ne subhanahu wataala shi shi kadai eh shi sa shi kadai ne Allah subhanahu wataala yake dawama lokacin da Allah madaukakin sarki ya tashi duniya gaba daya zai tambaya ce limanil mulkul yawm eh limanil mulkul yawm a wannan rana mulki na wane ne ina amerika ina ingila ina isra'ila ina tana ina wanda suke ji duniyan ma gaba ɗaya sai abin da suke da ita ba ma wai najeriya ba duniyan ma gaba ɗaya suna ji su suke juya ta duk suna ina yanzu limanil mulkul yau waye zai iya bada amsa babu Allah madaukakin sarki da kansa shi zai ba kansa amsa ce lillahi alwahidil qahhar lillahi alwahidi ka duba lafazan da Allah maɗaukin sarki amfani da su alwahid shi shi kadai ɗaya ɗaya alƙahar kuma marin jayi wanda yake rinjayar kowa da kowa ya bankara shi ya tankwara shi ta ƙarfin tsiya subhanahu wata'ala to mulki kowane iri ka samu ɗan uwa ka rinka kawo wannan a ranka mulki na Allah ne subhanahu wata'ala shi yake arawa mutum a abin da ya ga dama daga ciki ya yi shi to duk wanda ya samu mulki ya yi kokari ya yi adalci ya kuma mutunta mutane da girma su wannan shine abin da zai kai shi zuwa ga abin da ake bukata malai ce ƙunillahumma sai kawo ayar Allah subhanahu wata'ala da take cikin suratul Ali Imran Allah subhanahu wata'ala ce ƙul ka faɗa musu ya Rasulullah Allahumma malikal mulki Allah madaukakin sarki shine kai ne mamallakin mulki duk mulki naka ne tu'til mulka man tasha'u kai kake bada mulkin nan ga wanda kaga dama wanda kaga dama zaka dauka ka ba mulki duk wanda baka ga dama ba ya ubangiji idan zai shekara duk yana neman mulki wallahi ba zai samu ba ba haka bane idan ko kaga dama duk inda yake sai an je an dauko shi an bashi mulki ba haka bane a Najeriya ba ba mu da misali ba akwai shugaban da aka fito da shi daga kurkuku aka bashi mulkin shugaban kasa ba sai dai shekara nawa takwas a lokacin duk ga manya manyan mutane na kasar amma shi yana birnin a daura fa da Allah ya sai yayi mulkin haka aka fito da shi aka wanke shi aka bashi aka bashi takara aka yi masa kamfen kuma Allah madaukakin sarki ya dora shi saboda mai mulkin ya kaddara sai ya dora shi ba wanda ya isa ya hana shi wanda duk yake nema a lokacin kuma bai samu ba saboda Allah bai zai samu ba wanda ya ga dama yake bawa eh inda a ce masu mulkin za su fahimci wannan ayar to an daina zuwa jamboka an daina tsafi an daina amfani da yan daba a saru wannan an daina kaza an daina makirci wallahi da an daina wannan ayar ita kadai ta cikin sura al-imran a dauke ta a karanta musu ita a musu tafsirin ta yadda ya kamata su fahimce ta wallahi an daina dan idan duk bokayen duniya nan zaka tattara idan mai mulkin bai ga dama ba wallahi ba za ka yi ba eh sai dai ka dauki kudin ka ba su su yi maka tsafin da za su yi maka da asira amma wallahi ba za ka hau ba abin na jaki abin na doki abin na kaza duk ayi a gaba a gama bin nabin ne sai Allah ya dauki wanda yake so kuma wanda ya ga dama din wanda ya kaddara shi ne sai ya dora kai kuma kana gefe da jakunanka da dokinanka duk suna kasa abin da ka binne su ka kashe rai kwarai da gaske ka kashe rai suna can suna jiran karanta tashin alƙiyama za a yi muku hisabi kai da jaki da doki wallahi kuwa wannan jakin da ka binne da ransa da sauransu wallahi sai Allah ya muku hisabi ranar tashin alkiyama ina za ka haƙƙin jaki da doki bare kuma haƙƙin mutane a yanka jarirai a yanka manya a cire fata na jikin mutum a yi kaza wai duk don a samu mai don a samu mulki don a samu mulki akwai waɗanda su suna nan a gefe kawai su sun ba da kansu sun ba wa kansu ga shaidan eh sun ba da kansu ga shaidan kawai su abin da suke shine duk mai neman mulki ya wajen su ce samu fatin mutum kaza sai an samu mutum haffa wasafa mutum ake fa wasafa mutum ake iri kaza a ce ka je a samu mutum mai kala iri kaza ko fari ko kaza ko baki ko titirna ko yadda kaga ana cewa a kawo kaza mai wake wake to mu ma ka ake wasafa mu shi sa in ka fada cikin irin waɗannan wanda aka wasafa sai dai kai hakuri wallahi kuwa a nan nan nan nan gurin gawa ne ko ina ne ko na ji kwanakin ba ana take sun aka wani yaro haka kawai aka kwantar da shi aka ƙule mai ido yana ji yana gani karamin yaro almajiri aka kwantar da shi aka sa aka kwakule mai ido dan Allah wata irin musifa ce wannan wani yaro ya jashi zai kwakule mai ido saboda Allah yanzu ya bashi da ido daya ko da komai aka masa komai aka masa ya riga ya cuce shi ya gama da shi ya cuce shi sai ka rasa me a cikin mulkin duk fa mulkin nan abinda ake yin kwa wallahi duniya ce idan da a ce wahala ake shi a cikin duniyar nan a cikin mulkin nan babu wanda zai nemi mulkin nan amma kawai a tara gidaje a tara motoci a tara kaza wallahi in uwa shine dan Allah idan ba wannan muku ga mu mu a matsayin mana ɗan Najeriya ku ga mana abinda muke mulka abinda muke mura a cikin mulkin nan ku ga mu wahala ce kawai me muke mura a ciki ruwa ne muke samu mai kyau titi ne muke da shi mai kyau asibiti muke da shi mai kyau makaranta muke da ita mai kyau dan Allah muke da shi mai kyau kasuwanci muke da shi mai kyau kaya muke siya da araha to me amfanin mulkin a wajen talaka kenan amma ku dube yadda su yan siyasan fa yanzu yadda su kullum ko da yaushe shi burin su shine mulkin kawai ta ko ina ta ko ina a samu mulkin Allah madaukakin sarki ya kiyaye wallahi muna muna cikin fitina yan uwa muna cikin fitina Allah subhanahu wataala ya ce tu'til mulka man tasha shi yake bada mulki ga wanda ya ga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma Allah shi yake bincike mulki ga wanda ya ga dama kun ga kalmar annazau annazo Allah madaukakin sarki amfani da kalmar annazo shine al-akhdhu bil quwwa ko bi shidda fincike abba karba ba ma fincikewa haka Allah madaukakin sarki amfani da ita wa tanzi'ul mulka kai kake fincike mulkin akwai wanda aka taba karɓar mulkin sa cikin dadin rai da wahala duk wanda ya bada mulki in kuwa ba ga muku wani abu ko da shi ya mika ka je ka karanta zuciyarsa ka je yanzu abin da ke tayi wannan combo din da idan ya toye zai babu wannan alfarma idan yanzu a Najeriyance duk shugaban kasa ko gwamna idan ya fito akwai kuɗin da za a ɗauko wani satin amount da za a ɗauko a jiya ofis ɗinsa kawai na hidindimu ne kawai wannan shari'a dokar Najeriya ta ba da dama a yaka idan gwamna ya fito misali za a ɗauko kamar male ko male huɗu ajiye masu zuwa ofis a ɗan ba su kaza masu zuwa kaza idan ma ba a bar haka za ta tarar da su a mere sun shiga akawun ɗin shugaban kasa ko gwamna duk irin waɗannan damamakin su yake kallo a lokacin babu saboda ka babu wanda a Najeriya ci dai musamman in kana so ka fahimci tafsirin waɗannan abubuwan ka zo Najeriya yadda ake mulki a Najeriya kwarai da gaske babu wani mai mulki da zai sauka daga mulki yana so wallahi e babu ko yana dariya a fili zuciyarsa kuka take yi baya jin daɗi dan alfarma ce a mulkin Najeriya sosai ma kuwa Allah madaukakin sarki ya mana tsari amin wa tu'izzu man tasha wa Allah kai kake ɗaukaka wanda kaga dama wato zillu man tasha kai kake kaskanta wanda kaga dama biyadikal khairu dukkanin alkhairi a hannunka yake ya ubangiji innaka ala kulli shay'in qadir lalle ka ya ubangiji mai iko ne akan komai shi malai ce fala ya baqalahum idan mutum kuma ya sauka daga mulkin mulkin sa ya gushe babu abin da zai saura a gare shi illa siratal hasana aw sayyi'a sai tarihi ko labari da za a rinka bashi imma mai kyau imma mummuna idan yayi abin kirki za a bada tarihin sa mai kyau idan yayi abin da yake mara kyau za a ba da tarihin su mara kyau yanzu ko sarakunan mu da suka gabata zaka ji akwai littafi da tattafai da malamai suke tarbuta masana adabin Hausa akan tarihin ƙasar Hausa da sarakunan Hausa duk gashin an ɗauka sarki wani yayi daga shekara kaza zuwa shekara kaza ga abubuwan da yi. kowa an rubuta tarihinsa da abubuwan da yi. to haka mulki yake duk 'yan siyasan da suka mulki Najeriya tun daga kan jamhuriya ta farko zuwa yanzu kowa akwai tarihinsa da abin da yi. wannan kana karanta tarihinsa fari ne wani tarihinsa baki ne to haka al'amarin yake na yanzu ma da suke kai kowa zai sauka komai dar dadewa daga baya kuma sai kasance tarihinsa ake bayarwa wani yayi abu kaza ga abin da ya wani yayi abu kaza ga abin da ya kafin lokacin kuma da za a je babban tarihi shine titsiye na Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama eh shi kuma shine babban titsiye babban tarihi kenan za a baka tarihin tun daga farko zuwa ƙarshe kai mai kyau ba kai mai kyau ba a lokacin kuma hisabi za a yi kuma sakamakon mutum ya fito Allah subhanahu wataala ya shirye da mu Allah ya shirye da shugabanninmu ya ba su ikon yin adalci a kanmu ɗan uwa za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai gobe za mu tashi nau'in girman kai na biyu a kamar yadda malaki mana bayani abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa